الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na asabar daren lahadi wanda ya yi daidai da ishirin da wata na zulhijja hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da takwas da wata na bakwai miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafin Umdatul Ahkam a cikin karatun da muke gabatarwa majalisinmu na karatun hadisi a wannan masallacin mai tarin albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Nijar. yau za mu tashi darasi na tara da ikon Allah subhanahu wa ta'ala bayan hutun barbar sallah da muka je aka yi waton gabatar da shagulgulla na idul adha sannan kuma muka zo aka more ayyamun tashriq cikin yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala ya maido mu domin ci gaba da wannan karatu muna roƙowa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa duk abin da muke yi na karatu muna yi ne don neman yardarsa a rayuwa. Ubangi subhanahu wata'ala kada ya jarrabe mu da yi don wasu sai ya ba mu. Muna fata wa Allah subhanahu wata'ala abin da muka gabatar na ibadu tun daga azumin Arfa da ma yanke yanke yanke da hita zuwa sallah da makamantan wannan Allah ya karba mana kuma ya maimaita muna da kuma yahi mana kurakuran mu. Alhazzamu da suka ida aikin hajji wasu sun ma fara dawowa muna roƙowa Allah subhanahu ta'ala da ya sanya aikin hajjin su hajjul mabrur Allah ya karba musu wanda bai je ba yana fata da begen ya je Allah cikin hikimar ka ka yassare masa hanyar zuwa wannan ɗakin naka mai tarin albarka ƴan uwa mun kwana a ƙarshen babi na husul janaba wanda yau zamu tashi babi na bakwai shine babul haidhi babi na bakwai kenan babi wanda yazo ya karantar da mu watan hukunce hukuncen hukunce hukuncen hayya idan aka ce alhaidu shine wani jini da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin hikimarsa da rahamarsa a mahaifa ta mace domin ya kasance abincin jariri a lokacin da mace ta haifi yaron a lokacin da kuma ba jaririn to yana nuna cewa ashe wannan wannan jinin mahaifar mace ba komi a cikinta haila tana tabbatar cewa mahaifar mace wankakka ce daga dan da ba jariri a ciki wanda galiban mace idan tana tana fama da juna biyu to kallama ta ji can kake sa ba za ka karan kake samu mace take jini kuma tana da juna biyu wannan malumin sun tattauna akan wannan mas'ala mafiya yawan mata idan suna da juna biyu ba sa ba sa haila sai dai malaman malikiya sun tabbatar da yiwuwar haka da fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu kuma wani abu na hikima da ikon Allah a lokacin ta samu juna biyu to wannan jinin shine Allah subhanahu wataala yake wato yake rikadarwa ya zamanto abincin abincin yaro har ma idan aka aihisa wannan jinin shine yake juyawa ya zamanto wato madar da yaro yake sha a cikin iko da hikima ta Allah subhanahu wataala walillahil maslul a'la Allah subhanahu wataala ya dace da mu malati alhadisu tasi wa 30 hadisi na 39 ana aisha radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya kara mata yarda أن فاطمة بن أن فاطمة بنت أبي حبيش تبس إن جاء عائشة فاطمة ير أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم تاتم بي النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم faqalat sai take cewa a yayin da take tambaya inni ustahabu ni ina fama da tarara ko yoyo na jini fala athur wannan jinin idan yana sabkar min bana tsarkaka ma'ana a sai na share wata guda gaba ɗaya cikin jini niki jama'a mun fahimta to ga tambayar ta tace afa ad'u salata ya annabin Allah shin zan daina yin sallah a yayin wannan jinin qala sai annabin Allah yace da ita la aha inna zalika irqun yace wannan tsinkewar jijiya ce walakin da'i salata qadra ay qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha sai dai kadki sallah a kwatankwacin kwanakin da kike yin haila a cikinsa tun magtasili sannan idan kwanakin sun wuce sai ki wanka wa salli sai ki sallah wannan hadisi na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ɗaya daga cikin matan sahabbai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin kasantuwar addinin musulunci addini ne na karatu addinin musulunci addini ne na karatu ba a yin abu da daka dole sai an yi tambaya idan baka san abu ba to Allah ce fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun idan baka sani ba kai tambaya saboda kadka bautawa Allah da jahilci a wayi gari gaban Allah inin alkiyama aikin da ka aikata baka da lada saboda baka yi abinda Allah ya ce ba to sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaye sa tace ya annabin Allah inni ustahabu ni na kasance ina fama da kwarara ta jini ina jini amma wannan jinin ya zame min matsala da rashin lafiya saboda sai na share kwata ina yin jini kwana 30 shin annabin Allah kasantuwar jinin baya dokewa zan iya barin yin sallah to sai annabi ya cire ta la aha a ce kin yi kwana 30 wata guda baki sallah ba akwai matsala yace inda zalika irqun ai wannan abun wannan jinin irqun tsinkewar wata jijiya ce jama'a mun fahimta irqun shine tsir abin nan wata wata jijiya da take take yankewa wanda wannan jijiyar tana kasar mahaifa ne tana kasan mahaifa ba cikin kasan mahaifa ita ce idan ta ta yanke ta tsinke to sai mace ta fama da da zubar jini wanda a likitanci akwai maganin sa sannan kuma har a, musulunci ma akwai akwai maganin wannan wannan abun shi ake kira dammul istihada jinin rashin lafiya ko kun fahimta wanda wasu mata da yawa suna fama da da wannan jinin rishin lafiya ya sha bamban da rishin jinin jinin haila ta hanya guda guda hudu ta farin jinin jinin haila jini ne mai kabri ghalizun yana da kabri amma jinin jinin rashin lafiya baya da baya da kabri da kasan kamar kasa raiza kayanki mutun haka yake abu na biyu jinin rashin lafiya a jinin haila ya dan kona baki ne ya dan kona shi kuma jinin istihada ja ne daga an yanke rago abu na uku jinin haila karni gare sa ya da karni kusan karni ko to jinin istihada baya da baya da baya da karni ina fatar mun fahimta to ta wannan hanyoyin ake bambanta jinin haila da kuma jinin jinin rashin lafiya jama'a mun fahimta to jinin rashin lafiya baya hana yin sallah ba zai hana yin ki sallah ba amma jinin haila ba a sallah a ciki amma jinin rashin lafiyar zaki iya yin sallah ki wanke wannan jinin ki je ki ki sallah annabi yake mata lakin da'i salata sai dai abinda zaki ki bar sallah qadral ayyamin lati kunti tahidina fiha kwatankwacin kwanakin da kike haila a cikin su mace idan ta tana haila to galiban sun san adadin kwanakin da take wata ta san cewa farkon wata take yi wata a tsakiyar wata kuma wata a ƙarshen wata wata kwana uku wata hudu wata biyar wata bakwai wata tiyama goma ko ana samun haka malaman maliki suka ce haddin haila ya kai kwana 15 inji malaman malikiya haddi na mace ta jima tana haila shine tayi kwana 15 idan tayi 15 jinin bai doke ba wannan kwanakin jinin istihada ne da haka za ta yi wanka ta ci gaba da sallar ko da wannan jinin yana yana zuba ina fatar kun fahimta wallahi mata da yawa suna fama da wannan matsalar fa in ba ka lura dole sai ka dinga ma tambayar matar ka dinga tambayar ta a dinga a dinga musu dan test a cikin gida na dan tambayar su wasu ababe da suka shahi hukunce hukunce wannan nasu ina fatar mun fahimci karatun ko to annabin Allah ce da'il ayyama qadra al da'i salata qadra al ayyam allati kunti tuhida fiha kibar sallah akwatan kwacin kwanakin da kike haila a ciki ashe idan kina kwana biyar na haila to idan kuma jinin ya zo miki tsawon kwana 20 idan kaga za ta yi doki cewa kwana biyar na haila ne 15 kuma jinin istihada ne ba za ta yi sallah ba a kwanaki biyar amma a kwana 15 duk za ta yi sallah a ciki idan kuma ta zo na ba ta yi sallar ba Allah yana biyar ta bashin sallah kwana 15 biyar biyar so 15 sai ta rama su mun baci karatun Allah ya dace da mu sai ce sun maktasili to kafin mu je gaba to idan mace kamar budurwa ce yazo ta fara haila ita bata san kwanakinta bata kiyaye kwanakinta ba bata san ko kwana nawa jinin yake mata ba to yazo ta ya za ta yi na'am kamar mace ce da bata san kwana tunda mun ce idan ta san kwanakinta to sai ta kilga kwanakinta ta yi wanka ce sallah to kaddara ba ta san kwanakinta ba sai ta kwana ta doki mazaban malikiya ta je kwana sha biyar nan kauli mafi rinjaye a gun malumi wanda al-usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala ya ka a cikin littafin sa risalatu fi dima shi da cewa eh za ta tambayi za ta tambayi suka ce hanya guda biyu za ta biyu hanyar farin ta bambanta muka ce ana gari shi ta hanya guda uku launi da kuma yanayinsa da kuma iskarsa ƙarni to idan ta iya bambanta sai ta bambanta idan kuma ta iya bambanta ba to sai ta tambaye tsararta abokananta warinta kwana nawa suke yi bayanta idan suka ce sai wata ce wannan biyar wannan bakwai to sai ta dake ƙarshen bakwai ne sai ita ma ta aza kanta kwana bakwai take yi idan ta yi kwana bakwai sai ta yi ta yi wanka ta yi sallah mun bace karatu wallahu ta'ala alam wannan shine fatawa sahihiya akan wannan kuma akwai su diya suna nan ba su sallah saboda ba su wannan karatun ba ko su diya ba su wannan karatun ba to za ta yi wanka sannan kuma ta yi sallah wankan mi za ta yi wankan haila za ta yi ba wankan jinin istihaba ba sannan kuma ta ci gaba da yin sallar ta وفي روايه ما لتي او روايه وليست بحيضه النبي yace wannan ai ba haila bane ba jinin haila bane fa iza aqbalatil haidatu yace idan haila ta fuskance ki kika shiga kika tabbatar kin shiga cikin kwanakin ki na haila tunda sun san kwanakin su wata ta san cewa duk ƙarshen wata tana yin jini yana zo mata wata ta san kuma tsakiyar wata wata ƙarshen wata duk da abun yana juyawa to idan haila ta zo mata sai ce faturiki salata ki bar sallah fiha a cikin wannan kwanakin ki bar sallah a cikin wannan kwanakin fa idza zahaba qadruha idan kwanakin hailan suka wuce faghsili sai ki wanka faghsili anki dam ki wanke wannan jinin wa salli kuma sai ki sallah jama'a mun fahimta wannan hadisi malamai suka ce daga cikin ma'anarsa al-ijmali yana karanta da mu ashe mata suna da bukatar a karantar da su wannan hadisi yana karantar da mu cewa mata suna da bukatar mi karatu balma mace tafi namiji bukatar karatu haka ne saboda namiji kaga akwai yanzu misali akwai ahkamur ridaa hukunce hukuncen shayarwa namiji na shayarwa ne shi ba sai kawai ya so ya kawo gidan ko akwai akwai buka akwai abin da ya shahi ahkam na na annifas jinin biki namiji baya jinin biki baya jinin haila ko duka wannan karatu ne da ya shafi wa iya mata a shekarar mata suna da bukatar a karantar da su kuma in za a musu karatu a yi musu karatun da zai amfane su sai da zaka iske wasu a makarantun ne musamman a islamiyya tunda kusan kamar nan ne ake ganin ana tarbiyantarwa ko to sai kai siyariya har ta gida makaranta ta kare ba a taba karantar da hukuncin jinin halar jinin biki ba ko jinin istihaba ba taba sani ba akwai sai ta yi ta kare ma bata san yadda ake wankan janaba ba kuma tana zuwa islamiyya ana ta kunkuda ma yariya Qur'ani da hadisi amma ba a kula da dabi'ar ita karatunta akwai na musamman da ya kamata a yi mata to kuma ana ba su dama na su dinga yin tambayoyi ana ba su dama na su dinga saboda idan ka ce mata su yi tambaya ko zaka sha mamaki idan kana karatun mata kace su yi tambayoyi to zaka sha mamaki kin gano cewa ashe akwai sauran rina akaba har yanzu akwai buƙatar ana ce da karantar da su su matan duk da masha Allah Allah musu kokarin tahiya waye suna da kokari to karatun ne aiki da shi yake da wuya Allah ya datar da mu abu na biyu daga cikin abun da hadisin yake karantarwa shine jinin biki jinin haila na da mace da jinin jinin rashin lafiya ashe jini guda uku ne na mata mata suna yin jini guda nawa guda uku jinin biyun sune dabi'a na chief na diyamace wanda Allah ya kaddara wa mata akai wancan ba kowace bace yi jini na rashin lafiya da farin jinin haila da kuma jinin jinin biki wannan kaga wannan mata kawai ke yi ko namiji ai baya wannan bai san ma ko ana yi ba eh bai san ma ana yi ba ko shi bai ma san ana yi ba kaga akwai bukatar su anan zan ja hankalin uwayen uwayen mu mata da duk wanda Allah ya sa take da diya a gida ya kamata ta dinga dan in taga ta kai munzalin shekaru za ta fara haila to ta dinga jayo ta a jiki ana karanta da ta karatu na musamman ko kun fahimta da yadda ake ya ne ake tsaftace kai saboda mata da yawa ba su san yadda suke ake tsaftace kai da hailan ba musamman ma in matan da wannan suke ta fama da rashin lafiya na na infection yanzu da za ka ɗauki mace guda goma mace goma malam cikin goman nan in ka bibiya ka bincika a likitance bakwai duk suna da fama da shi lafiya na infection idan kana son kuma ka yarda da magana ka fahimci magana ka je ka dinga tambayar likitoci ko ka dinga tambayar masu maganin gargajiya na musulunci ka tambaye su wane magani ake yawai saye ake yawai ta saye baka maganin da ake yawai saye shine maganin infection duka wannan rashin kula ne ba a ba a kula watan ma bata sanya ake gane an yi tsarki ba Allah ya samu wani lafiya abu nabi wannan hadisi na katar da mu cewa ashe jinin rashin lafiya baya hana mace sallah dan kina cikin jinin rashin lafiya to sallar ba doke miki ba amma jinin haila kan an doke wa mace ta yi tai sallah a cikin jinin haila duk da akwai wani kuskure da wasu ƴan mata suke yi wata idan tana sabuwar balaga ta fara jini to ba ta so a gano saboda kusan abun a godan yauni kai namiji ba za a maka baya amma ita uwar ta sani to irin wannan gabar in aka zo a cikin taro saboda ta ga kowa na tashi na sallah saboda kada a ce wanta tana jini sai da tashi da ma ta yi sallah kun ga wannan akwai ji Allah ya wuta da kamar su mata sun samu wata wani bonus daga Allah subhanahu wataala saboda raunin su ba haka manzo Allah yake faɗa yace naqisatul aqli wad din mata suna da tawaya ta bangare guda biyu hankalin mace duk girmanta wallahi alazim akwai tawaya a bangaren hankali ta tare da ita duk girman shi za ga in tai maka wani abu kamar ka makure ta kuma ba halaka makure sai ka hakura ka je ka kale saboda hankalin nata ba irin na mutane bai cika ba 100 bisa 100 akwai tawaya ta tare da ita abu nabi sana kuma addinin su ma tawaye ne inji annabin Allah sai sai tambaya annabin Allah kuma sai ce to ai kuna akwai lokacin da za ake fama kun sallan ma ba ku kaga addinin ya rago ko sai a waye gari mace ta an ba ta hutu an ba ta konje na sallah amma kai namijin dole kai baka da konje in ba gayu da suka ka za akwai ba gayu wasu suka konje Allah ya shirye mana da su baki daya abu na gaba shine idan mutum idan mace ta jinin haila ta ida to ba za ta ramka sallar ta ba sallar da ta yi ba za ta rama ba sallar da bata yi ba cikin wannan lokacin ba a ranko babu ranko a kanta amma kan azumi za ta rama za ta rama azumin kuma mace mai jinin jinin rashin lafiya za ta kilga kwanakin da take take yi ne na haila idan ya zama mata dabi'a wasu ta fama ta ta nemi ta nemi magani abu na biyu jinin shi shi kansa jinin hailan najasa ce ashe yana buƙatar sai masa sai ta yi wanka irin wankan janaba sai da niyya daban-daban to anan tambaya guda zani kagin mu ci karatun mace ce janaba ta kama ta ko ta hanyar jima'i da mijinta ko kuma ta hanyar taimafalki bata yi wanka ba sai kuma jinin haila ya zo mata yanzu ya za ta yi kun ba cika tambayar ga hailan ta zo mata ga ta misalin mijinta ne sadu da ita ko da take tashi ta yi wankan to jinin haila kuma sai ya zo mata yanzu ya za ta yi ko ba ce tambayar dai eh sai ta kare sai ta kare haila sai ta yi sai ta yi wanka kai kuma kace ta yi wankan na na janaba sannan kuma idan ta yi da hailan an ba ta aiki da yawa ko masha Allah abin da yake shine tunda tunda yanzu ta shiga cikin wata janaba ta ta ta daban zaka za ta haƙura ne da wankan janabar wancan na saduwar sai lokacin da ta yi tsarki sai ta yi wanka guda guda amma da niyya biyu kun bayyana wanka guda da niyya biyu za ta yi wanka wanka fari niyyar farko gudda janaba waccan ta saduwar da mijinta yayi niyya ta bi kuma jinin haila mun fahimta Allah ya datar da mu to mu je hadisi na gaba malai ce al hadisul 40 hadisi na 40 cip cip ana aisha radhiyallahu anha an samu wannan hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda anna umma habibata cewa ummu habiba istuhibat sab'a sinina tayi fama darjinin istihada jinin rashin lafiya tsawon shekara bakwai فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعي منزن الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك akan wannan cewa ita fa har a yanzu ba ta fama da rashin lafiya na jini tsawon shekara ba kullun cikin rashin lafiya take min ya hukuncinta fa amaraha an taghtasila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta yi wanka fa kanat sai ita ummu habiba ta kasance taghtasilu li kulli salatin in sallah duk sallar za a yi sai tayi wanka tace tayi fama da rashin lafiya da jinin istihada tsawon shekara bakwai kuma har yanzu akwai matsalar to shin ya za ta yi sai annabi Allah ya ce ta yi wanka to idan azhar ta zo sai ta je ta yi wanka idan za a lasa kuma ta yi wanka magriba ta yi wanka shi kuma kullun za ta yi wankan wanka na jinin haida guda nawa guda biyar to a wannan karkashin wannan hadisi malamai suka yi suka yi sabani suka ƙara wa juna fa'inta shin shi jinin istihada idan mace ta yi wajibi ne mace sai ta yi wanka ko kuma a'a suka ce suka ce sai ta yi wanka suka kawo ai suka kawo wannan hadisi na Aisha radiyallahu cewa idan mace ta yi jinin istihada za ta iya yin sai ta yi wanka suka kawo suka ƙara cewa ma tana iya ta jinkirta azhar kamar sai kusan gab la'asar sai ta yi wanka sai ta yi azhar da la'asar tare idan magariba ta zo sai ta kiyinta sai kusan lokaci zai fita sai ta yi wanka kuma sai ta hada magariba da li subahi sai ta yi mata tare sai ta yi masa subahin wankan shi tare shi kadaya wannan fa'intar suka cikin malamai wasu suka ce a'a ba wajibin sai ta yi ma kowace tsalla wanka saboda shi asalin karan kansa jinin ba jini bane wanda ake ma ake ma wankan suka ce wancan suka ce ita ummu habiba ganin damar ta ce ta je ta yi wankan kowace tsalla ba annabi bane ya umarce ta abinda annabi ya karantar shine cikin waɗannan kwanakin tabbas akwai jinin haila a ciki haka za ta yi wanka ne wa jinin haila ba wancan jinin ba suka karfafa shi da wancan hadisi da kuma hadisan za su zo nan gaba wallahu ta'ala alim Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu da kan mace mai jini istihada za ta yi wanka ne idan hailaka ta kare sai ta yi wanka Allah ya dace da mu mun bayyana hadisin ko الحديث الحادي واربعون حديثنا أربعين دقيقة أن عائشة رضي الله عنها an samu daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda ko kusan Aisha kusan malama ce fa kamar Aisha cikin matan annabin Allah malama ce manyan sahabbai ma suna zawwa su mata tambaya irin su Umar dan Khattab su Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud suna zawwa su mata tambaya wani lokaci a tafsiri wani lokaci a gado wani lokaci a wata mas'ala ilmiya suke zawwa su mata tambaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ce ku ɗauki rabin addini daga wajen waccan yariyar ta yi karatu ba jahila ba ce kusa auren jahila bai da amfani haka ne na taba faɗa a wani karatu na ce da ka auri mata jahila da ka auri mata jahila ko to gwara a baka kiyon kaji ko ba ku bai ta maganar ba kamar idan aka baka kiyon kaji wa ka ɗan more in sun dan girma dai bukata ta dan kan sai da kadan kadan biya bukatu kuma kana aika dan yanki kadan more ko kuma kana aika yi kyauta amma ita mace jahila kai tayi karatu ya karsa da tabbata tana jahilar ita mace tayi karatu ya aka karasa da ita balantana ba tayi karatu ba da wani bawo Allah ki ba mu labari ana ana ana bayanin rikicin mata karatu yace kai ita ai duk da suke wataran ya kai matarsa makaranta ba wace minti 30 sai suka dawo gida ba sai ta bai su lahiya ba a karatu suka ce ai malama ta yi tashi ta yi yaji ajaru da ga samu matsala eh malama ta yi an samu matsala ko akwai wanda shi ma yake aure da malama da ta yi yaji sai ya dawo ya dauko kujerar sa ya aji bakin gida in ɗalibai suka zo sai ya ce musu ai babu karatu ɗaya ce ai ta ta ta yaji ita ta bezo kanta ta ce abin kunya wannan abin kunya har ina to Aisha malama ce auren malama akwai akwai abin nan ka aure mace mai karatu sha da muhimmanci mace mai addini akwai advantage kwarai ko ba komai dai za a kula maka da yaranka Allah ya dace da mu qala take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin kilana junubun tace na kasance ina yin wanka ana wa rasulullah ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga kwano daya musa ruwa a bucket daya muyi wanka a wannan bucketin tace kilana junubun kowanne daga cikin mu yana da janaba ni da janaba shi da janaba sai mu sanya ruwa a kwano sai mu je mu yi wanka kuma hannayenmu suna haduwa za a zo wajen ɗiban ruwan kuma sai hannayen su hadu wannan yana karantar da mu zamantakewar rayuwar auren tsakanin annabin Allah da da iyalinsa kusa akwai irin mazan da ba sa da lokacin matansu suna da yawa daga ciki akwai akwai malamai akwai malamai akwai ƴan siyasa kuma akwai ƴan kasuwa haka ne kun gane malamai na fara ko? A ton gaba, kowane malami ke samun damar damar baiwa iyalin shi haƙƙi ɗari bisa ɗari ba, na a zauna a ta, ana ta amuroloji, ba damar a kullu ana bincike ana kaza, ana kaza, ana kaza, to a dinga samun lokaci da su ana ana zazzauna ana tattaunawa, na taɓa ga wasu ce in ka samu damar lokaci kana ka fita ka ce ta aje girkin gaba ɗaya ku fita da ita bakin aje restaurant ko ta otal a dan ci abinci dan ta dan zagaya ta sha dan iska amma kullun tun yana daga hijabi sai hijabi kai kullun sai ta girki ka ba ta aiki kuma aka ramaka Allah ai annabin Allah baka yake sallallahu alaihi wasallam wannan na katada musoyar tsakanin manzo Allah da da iya tsaninin soyayyar tare ake yin wanka tsaninin to mu yanzu matan ma yanzu ruwan sai dai ka sa kanka ba haka bane in dai kace ko sai an gama karwa zaka yi wanka to an kai kullun sai ranka ya baci ba haka bane musamman ma idan ita kace ce a cikin gida musamman idan ita kace ce a cikin gida so an yi fama da irin wannan matsalar Allah ya samu wange lafiya Allah ya ƙara ruha mu na asiri Allah ya bude mu kowa tace dukkanin mu annabi muna zuwa mu yi wanka a kwano daya alhali ni da janaba shi da janaba wa kana ya amuruni annabin Allah ya kasance yana umarni na fa attaziru sai na yi kunzugu kusan kunzugu kaje sai na yi kunzugu fayubashirini sai manzon Allah ya ya sumbace ni ya kusance ni ba da niyyar saduwa ba ina cikin janaba wa ana haid alalina cikin haila san haramun ne a musulunci mace mutun ya zo mu iyalinsa a lokacin take cikin jinin haila yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa 'adhan fa'tazilun nisaa fil mahid haka Allah yace suna tambayar ka game da hukunce hukuncen jinin haila Allah ce kulka ce da su huwa azan shi kazanta ne fa'tazilun nisaa fil mahid kunisanci mata ma'ana kunisanci saduwa da su kusan yahudawa da yake so su fahimci karatun ba su idan mace tana tana cikin jini to ba a cin tuwanta in ta dako ruwa ba a shan ruwan in ta yi amfani da kwano ma ba a yi amfani da shi kai bal ma namiji yaji yake sai ya bar gidan ya bar mata gida sai ta kare sai ya dawo sai a cigaba da rayuwa to saboda a roshe waccan fa'intar ta yahudawa sai Allah ce a'a saduwa ce kadai aka hana muku amma za a yin wasanni ga sha da ce ta take to annabi yana umarta tana yi kunzugu ma'ana kaga hanya ce ta suna yin mi ana kusantar juna amma ba a saduwa tace kuma alhali ina haila tace wa kana yukhriju ra'sahu ilayya ya kasance yana fitar da kansa gare ni wa huwa mu'takifun alhalira cikin itikafi a masallaci fa adsiluhu sai na wanke masa da gashin kan na wanke masa kansa na shace na gyara masa wa ana ha'id alhali ina ina haila wannan hadisi ya tattara akan mas'ala guda uku ya tattaro mas'ala guda uku mas'alar farin shine cewa annabin Allah yana wanka da iyalinsa a kwano daya balma kuma malu suka ce fi'lur rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatun abinda manzon Allah yake yi sunna ce ashe in baka wanka da iyalinka sai ka daga yau sai ka fara annabin Allah yayi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kuma a kwano daya kuma ga gashi yanzu an samu duniya ta ci gaba ma faffan tsine ko to sai ka buda su maka kwa kaga sai a shiga ayi wanka ba laifi wannan baya baya cutarwa hadisin annabi ya karantar da mu wannan mas'ala ta biyu shine musulunci ya shar'anta muna ya halitta muna kusantar mace mai haila amma banda saduwa mutun zai yin kowace irin wasa da mata sai tana jinin haila amma banda saduwa shi wannan kan an hananta an haranta masa shi saboda gashi nan Aisha tana tana yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan a karantar da mu ne fa akai wannan dan annabin Allah ya karantar da mu abu na uku eh hadisin yana karantar da mu har yau cewa mace in tana haila ba ta shiga masallaci idan mace na haila to a musulunci kusan haranci dai ta shiga masallaci za ta zauna ne in ka duba hatta musalla hurin inda ake sallar idi suna zuwa amma ba su kusanta inda ake yin sallah to kaga wannan yana maka cewa ashe da yake turo gashin sa a wanke masa tana haila ashe saboda ita bai kamata ta shigo bane kuma kaga wannan na kata take ashe kai ma matuka tawaye shi yasa annabin Allah ya ba mu shawara fa kuma wallahi alazim ni abinda na fahimta ko daga cikin abin da ya samu za suke wahala a zamantakewar rayuwar aure shine mun aje shawarar annabi ka bi shawarar kawunan shi kuma falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim daga lokacin da annabin Allah yace yinan sai kai nan wallahi sai ka wahala idan annabi yace yinan to kawai ka binan zaka more amma idan yace kai nan sai kai haka to sai ka wahala annabin Allah yace tazawwajul wadud al malud in za ku aura ku auri mata al wadud ƙwararru a wajen fagen soyayya ko kun baita idan za ka aura annabi ce ka auri ƙwararrawar ta ƙware a wajen ta ƙware wajen soyayya kusan wasu ma ba su sani ake ce ma soyayyar ba wani kawai ya yi tsammanin wai a ce wai jetam shi ne soyayya i love you ba shi wani soyayya ba gani ba jetam da i love you su wani soyayya irin wannan kawai a wanki gara ce kusan akwai soyayya ta a wanki gara to annabi ya ce idan aka ce soyayya shine irin yadda misali kamar ta kasance damuwarka damuwarta ce ai damuwarka damuwarta ce farin cikin farin cikin ta ne ko kun fahimta kuma shi a fagen soyayya so ake fa kaka kuskure ka so mace son ta yi huce na son da take maka kamar akwai limit a wajen soyayya kai in zaka so mace in kana in tana son ka swasan 70% to kai kaka wuce 70% dan idan ka zo ne sai ka zaman to ba wata wahala zaka dinga yi kuma matsalar duk abin da zaka ba za ta ba za ta gode maka ba amma ita in ita ke son ka in son ta yafi ya huce naka to malam zaka shale ne Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu to anan ce za ku aura ku aure mata ƙwararru a wajen soyayya kaga wannan cewa ashe Aisha ta ƙware wajen soyayya ta yadda annabin Allah ma ba ta yarda ya gyara gashin kansa da karan kansa gyara masa ake yi ko kun fahimta gashin kansa baya gyarawa da kansa wai saboda annuna a karantar da kai soyayyar yana masallaci na shina ai itikafi yana ibada amma kuma zai zuro gashin kansa kuma a dan more anan sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu ka Allah da ya kara mana hakuri wallahi akwai wanda kaga matar shi ta haihuwar mushi to kudi take so gare shi za a tai wajen biki zana so a yanke shi amma dai ka haka kawai ka bar kan manza misalin ka zo ka iske an dan yi maka wasu farfesu masha Allah an soyi wasu zabiyat eh an an gyara su ga wani ji lafiyayye natural sannan kuma gashi ta dan kamar kusan mata ba ta kai namiji kyauta ba gurin ba so biye matsala ba wai kaga mace rarama kaga mace ta yi miji ta kyauta sai ta zo ta saya maka wata gizinar ta kai a dinke ke sai kawai sai an abun nan kaga ko ta ka ta ce mai gida kawai alaji sa eh ba su kai yogo saboda ba kware bane fa yana ga cikin abun da ke ƙara dankon soyayya taqdimul hadaya yawai ta kyauta ka dinga mata kyauta tana maka tana maka kyauta a ga ai wata ya kamata a ce sai ka zo ka mai gida na adashi kuma gashi wannan adashin na saya maka mashin Sai Allah za ka manta da ita? Ai, ba za ka manta ba ko? To, amma ba sa yi, ba sa yi, Allah ya zatar da mu. Ya kamata mata su masu ji tsoro Allah su dinga kyauta maza su ta hanyar kula da su ɓangaren abin da ya shahi, wani fahata tufa, wani akwai matan da wayayyu ne, ita tufa za ta wanke ta goge, kuma ita za ta zaɓa mijinta kalar tufafin da yake so, take so ya saka. ko kun bayyana kuma wallahi in zai fita game sa shi an shamce masa ka fesa mata tadari a karya masa hula a dora masa kuma a biyo shi da addu'a Allah ya ba mu irin wa'annan matan ko kowa yana sai su ba gaba ne amma wani ko kawai in zai ta ba kawai suna ne wa yake yi kad ya alamu kad ya alamu Allahu alladhina tasallu minkum liwaza haka yake yi sai ya speci wasan saboda musibar musibar musibar wannan hadisi yana karanta da mu halittin yin wanka tare da mata da miji halal ne mutum yayin wanka tare da matarsa sannan kuma yana karantar da mu mutum zai iya kusantar mata tana cikin jinin haila ba tare da ya kusanci ta hanyar saduwa ba sannan kuma yana karantar mu cewa ashe mace mai haila ita karan jikinta mai tsarki ne jikin tuna ai annabin Allah sallallahu alaihi yana muƙoma Aisha kansa akwai hadisin da zamu karanta nan gaba har karatun Qur'ani yana yi a akatarina Aisha radiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara mata yarda mu je hadisi na gaba ko mal ce al hadisul hadi wa 30 hadisi na anu 40 hadisi na 42 an Aisha ta har yau da daga Aisha Allah ya kara mata yarda eh kusan ta musamman ce a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana son Aisha radiyallahu anha wa ardaha annabi yana ji da Aisha wallahi yana da wuya windu ne sai manzo Allah shi gidan Aisha sai ya zo sai ya gu kuma Allah ya mata wani abu akwai kishi da Aisha Aisha akwai kishi amma ji annabi yana ji da ita eh kusan kusan daga cikin abin da matsama za su gane ba karatu ne na musamman kamar kyautatawa namiji yana sanya abinda yana daga cikin abin da ke ƙara soyayya tsakanin mata da miji amma wata fa cin mutunci daga tana higa iske mace ta sa namiji gaba tana mai fada kamar danta kuma sai ya hakuri ya sauraye sai ta kare ta shi tafiya tai saboda in ya rabu da ita ya san aure wannan zamani ya gare shi tare kudin sarakin da balis akwai shi da ba ga bane ai wallahi alazim mafi ya yawan maza wallahi alazim da suke zauna matan su fa sun isa su ba sun ice su eh amma saboda ba yadda akai sai a hakura Allah ya datar da mu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji da Aisha qala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yattaki'u fi hijri yana gijirtawa a kartaccaruna a kafafuna wa ana ha'id alhali ina tufama da da jinin haila a lokacin da ke jinin haila annabin Allah yake zawwa ya dora kansa a kafafuna kar ya ya kwanta kenan ko tace fa yaqra'ul qur'ana sai annabin Allah ya kairanta yana rera alqur'ani ko kun bai karatun wannan soyayya ta tsakanin ai duk sai da ba a ba a tunata da juna Allah ba ta da amfani ba haka bane duk sai da ba za a ce maka Allah ba ba za ta ba ta da amfani to manzon Allah yana karanta alqur'ani mai girma a kafa yana a kwance a kafafun Aisha Allah ya kara mata yarda yayi matashin kai da kafafunta yana karanta Qur'ani kuma a wannan lokacin fa tana cikin jinin haila ita haila ke gare ta amma annabin Allah yana karanta alqur'ani a kafafunta to wani ma sai ya share shekara bai karanta qur'ani gidansa ba akwai su ko wallahi sai indiya ne za su karanta qur'ani amma dai ba da shi ba sai in yara in yana da su in an kai su makaranta ko mace in ta tana muraja amma dai shi kan bai da lokacin alqur'ani shi kuma matsalar kamar man suka ce nisantar alkur'ani mai girma ka dauki lokaci ba karanta shi naga cikin abun da ke sanya zuciyar mutum ta takekashe sai mutum wa'azi bai tasiri a zuciyarsa sai ga mutum ayi rasuwa ma bai hankalinsa bai tashi mutane ka dauki misalin kamar lokacin uwayen mu da da kakanni in aka yi rasuwa yara sai su sai ayi sati ba su fito cikin gida ba ba haka bane saboda tsoro ya kama su abun ana girmama amma mu yanzu ina mu yanzu ana rasuwa ba mace in aka yi rasuwa lokacin fa ya aka yi rasuwa to titin ba za ta biyo ba zaka ta kewaya ga gidan ta amma sai ta kewayo ta yo kalwane ta zo amma yanzu ma ana dawo da makabar ta zaka iske su su ma ga sunan bakin kowa sun dire wannan zabai da muke ciki Allah ya kaso kin al'amari to karanta alqur'ani na da cikin abin da ke sa zuciyar mutunta ta yi laushi kuma yana sanya mutun ya samu kusanci wa Allah subhanahu wataala kamar karanta Qur'ani yana sanya Allah ya dinga kiran sunanka ba cikin mala'iku ba idan kana karanta alqur'ani to sunanka a wajen Allah to Allah yana yau Allah da kansa zai dinga ambaton sunanka a cikin mala'iku zaka kowa ya kokari kai maka kanka tsari ka sama kanka tsarin kai kullum in ka zo gidanka zaka dauko Qur'ani ka bude ka karanta ko da aya ɗaya ce wallahi ka dace kullum in za ka yi wannan malam a shekara takwas ne ka haddace ka sauke ƙur'ani kullum za ka dinga karanta aya ɗaya kawai ka zo ka karanta aya ka liƙi in za ka yi a kuma duk kullum ka karanta shahi ko rabin shahi amma dai ka zauna ba karanta alƙur'ani ba ko to ba ka da nisa da shaidan ya mamaye zuciyarka daga nan ne fa sai ka ji waƙa tana ɗan birge ka suka ce ka ji mutu ya ce wallahi ɗan inuwa ya iya waƙa ai ai wani mawaƙi ne cikin matsalar Qur'ani ne babu a zuciya idan mutum Qur'ani yana tasiri a zuciyarsa ba abin da zai ji wanda zai kwatanta ce har ya kaddara sa kana cewa wane ya iya kazan sai ka ji Qur'ani shine amma abin da kai Qur'ani da kuma babu duk duniya ba abin da kai Qur'ani dadi babu shi Allah ka sanya Qur'ani kasance mai ceton mu a ran tashin alkiyama to wannan hadisi yana karantar da mu karatu halaccin yin karatu a kafafun mace mai haila idan idan mijinta ya kwanta katatarta zai kwanta ya karanta alqur'ani mai girma ba laihi amma ita mai hailan haramun ne ta karanta alqur'ani sai in malama ce mai koyarwa nan malamai su mata uzuri misalin kina dalibai kina koyar da su sai a ce dan kina jini shike na makaranta ta kai hutu suka ce babu laihi nan ta da koyar da dalibai babu laifi da karantar da su ko kuma mutum zai karanta da ta'awuz misali mutum zai karanta ayatul kursi falaki da nasi da ikhlas mace da karanta azkarus sabahi wal masa ba laifi sai tana neman kariyar Allah ne dan galiban mafi yawan shedanu alini suna tasiri ta hanyar samu shiga cikin jikin mutum musamman ya zama to mai karatun Qur'ani da lokacin da yake cikin janaba ai shi yasa muka ce son samu mutum ne in kawai janaba ta kama sai yayi wanka saboda tsaro ba dan tsoro ba ku kun fahimta Allah ce khudu hizrakum eh ana shi shi koka mataki a musulunci abane wanda yake wajibi wajibi ne ka dauki mataki ina batar mu fahimta daka amma mace mai koyarwa ta za ta iya za ta iya dauka Qur'ani ba dai Qur'ani kamil ba dan haramun ta dauki Qur'ani kamil sai dai ajza irin hizibi biyu goma za ta iya dauka ta karanta amma Qur'ani cikakke suka ce haramun ne ta dauka sai in ta yi wanka mun fahimci karatun ko Allah ya datar da mu to mu je da hadisi na gaba ko al hadithu salis wal 40 hadisi na na 43 an mu'azata an samu wannan hadisi daga mu'az mu'adata qala take cewa sa'altu aisha radiyallahu anha na tambaye aisha Allah ya kara mata yarda fa qultu sai na cire ta ma balul haidi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah tace aisha Allah ya kara miki yarda me ya sanya mace mai haila take rama azumi ba ta ramkon sallah idan mace ta yi azumi ana cikin watan Ramadana sai jini ya zo mata za ta aji wannan azumin na wannan wunin ya ta yi hutu ya lalace misali mace ce ta ɗauki azumi a ana cikin wunin azumin Ramadana saura minti biyu a sha ruwa sai jinin haila ya zo mata wannan azumin sai ta rama shi bai ba sai ta rama shi gogon bayanta idan jini ya zo za ta haƙura da yin azumi ne baki ɗaya sai lokacin da jinin ya ɗauke mata ta yi wanka sai dai za ta iya yin sahur ba ta yi amma sallar ba za ta yi ba za ta iya ɗaukar niyyar yin azumin tana cikin janaba amma wankan to sallah ba ta yi wa sai da shi idan ta yi tsarkin jinin ya ɗauke mata to tana iya ta yi sahur kuma ta yi wankanta daga baya ina fatan mafici wannan matsalar To idan kuma watan Ramadana ya shuɗe za ta ramka azumi ne, sai ta kilga kwana nawa ta sha a ciki, ta yi kwana shidda, to sai ta rama shidda, kun san mata suna wani kuskure. Sai a ce, wai in kika sha kwana shidda sai kin ramka kwana bakwai, babu aya ko hadisi da karanta da wannan. An sha da yawa an sha bin wannan tambayar, kuma da yawa mata suna wannan. Idan mace ta yi azumi, ta ajiye azumi guda biyar, sai a ce in za ta ramko sai ta yi nawa, shidda in ta aji da kusa ce ta yi da nawa babu aya babu hadisi ga wannan eh ko wanne babu babu wanda ya ci abinda kika sha shi zaki ramka akai Allah ya da wannan na nuna cewa karancin karatun mata saka sawai me suke karatu a makarantun nan ko kuma yaja abinda kuma ta ce an koya musu akwai abinda fa ba sai ba an zo a babin ake kai yanzu misalin hukuncin hukuncin aida ya kuma ta ce duk makarantun ana karantar dalibai mata wannan a aikace a bayyane ai musu karatu dinga sa lokaci da musamman ana musu irin wannan karatu zai taimaka musu saboda idan aka ce sai an zo nan fa to ya shiga kare diyan baki kika fara kika iya huruful maftuha kika je maksura madmuma ya shiga kare su har a zo wanda kike fara doki kike doki lahallari yo shi aka yi can sai a ce doguwa amma sai a takaita abin sai a zo a biki karatun a fili shikenan an wuce wurin ko kun fahimta wannan shi shi shi wahalar Afirka gaba daya wannan abun nan a ce sai an koyi yare sannan a zo ayi karatu wallahi shi wahalar da mu baki daya yanzu tambaya bari ba ku tambaye ku dan Allah tsakanin ku da Allah mathematics da ake yi da ake wannan da turanci kai kana tsammanin da a Hausa ake ta akwai wanda zai iya shuye tsakani fa da Allah karatun likita da ake yi da a Hausa ake koya mutane a ce maka gashi a Hausance ake karantar da kai akwai wanda ako gidan kowa sai an samu likita ba haka bane gidan kowa sai an samu likita wannan ka duk wani karatu da kaga da a ce da yare ake yi yaran mu ne ake yi to da za a fi samun ƙwararru a cikin wannan abun amma sai aka shi yasa duk duk duniya in ba Afirka ba to kusan kowace ƙasa tana karatu ne da yaranta kuma in ka zo sai ka koyi wannan yaran yanzu kana zuwa China karatu to dole abu na fara sai ka koyi yaran su za a sa maka wata uku ko wata shida dan koyon wannan yaran kana zuwa take da suna nan Istanbul in ka tafi Turki za a sa maka karatu ne sai ka koyi yaran su kana zuwa ingila zaka koyi yaran su saboda karatun a yaran su za a baka amma mu ba da namu yaran sai aka yi mana wayo sai aka da mana mu yaran mu ba wai yare bane yanzu fa wallahi alazim akwai cikin ɗaliban ilimi akwai wanda yake jin naqasu Allah ya basa qur'ani amma yana jin tawaya a tsarshi saboda wai bai iya yaren Yahudawa ba hukun bazza wai saboda bai iya turanci ba wai shin yake kamar akwai naqasu tare da shi kuma dama yanzu kawai in baka yi wannan yaren magana ake kai hanyar ba kauye ne baka waye ba haka ne jira ka doka haka ne yaushe ne aka aka aka zauna ana zance education a Niger sai ake hira education kashi biyu ce akwai education non formal wai wace wai duka wai ɗaliban ilimi masu masu wayannan duka gardawan wai wai duka education non formal ce wannan ai shege ne da iskanci yanzu akwai karatun da akwai karatun da kai alqur'ani babu akwai karatun da kai hadisin annabi Muhammad kuma kai wannan karatun kuma a dinga dokar ka a matsayinka na jahili ai ka san wannan shi wanda ya wannan tunanin da ya baka sa adalci ba Allah ya datar da mu to dake cewa shin wai idan mutun yayi idan mace me yasa mace take ji idan ta yi jinin haila take rama azumi ba ta rama sallah fa qalat rage cewa ahruwiyatun anti huraywiya wata nisba ce zuwa ga wani gari sunansa harwa wannan garin yana kusa da kasar kufa daga na aka fara samun khawarij a wannan a wa'annan wannan kusan khawarij khawarij sune masu fita daga shin gwamnati kamar suke ma gwamnati tawa ɗan tawaye kenan ko sune khawarij wanda kamar fita karkashin gwamnati a musulunci laifi ne ga gwamnati kace kai kai wani ba shugaban ka bane to a musulunci kai mai laifi ne a aqidar ahlus sunna wal jamaa kai mutun ne mai laifi to kun bayyana to sai take tambaye ta ke ƴar wannan kabilar ce ƴar wannan garin ce فقلت تتريتا لست بحريوية ولكني أسأل ni ba daga can na fito ba sai dai ina tambaya ne fa qalat sai Aisha tace da ita kana yusibuna zalika mu ma dai haka tana faruwa da mu menene haila kenan ko a watan azumi fa nu'maru bi qada'is sawmi idan azumin ya wuce sai annabin Allah ya umarce mu da muramka azumi amma wala nu'maru bi qada'is salati ba a umurta mu mu muramka sallah a gurguje ɗan uwa wannan hadisi yana karantar da mu mas'ala kamar haka cewa mace mai haila tana rama azumi wajibi ta ramka azumin da ake biyarta mun fahimta me yasa aka ce ta rama azumi saboda hikimar yin wannan shi azumi fa a shekara sono ake sa so daya ko kuma ita amma ita sallah fa a kusan kullum ana yin sallah to idan ka ce mace sai ta rama sallah to ka doka misali a ce mace sai ta rama sallah farilla suna lalata sallah farilla dai anan idan ta yi kwana goma za ta rama sallah biyar so goma nawa kenan sallah hamsin wallahi an tsananta mata biyar ma ya su karasa da su ana wajen biki ana kaza ana kallon tele duk an doki an an shagalta ba a yi su a lokacin balatana an ce a yi hamsin kin ko bayanta to saboda addinin musulunci addini ne mai sauki addini wanda ba tsanantawa in kaga mutun na wahala cikin addini shi yaso amma addini gaba ɗaya daga bangon sa na damu har na gabas gaba ɗayan sa na yamma babu tsanantawa ciki wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya kunci ba a cikin addini babu wani tauyi tauri a cikin addini kaga kana wahala kai ne kaso to wannan daga cikin hikimar da yasa aka ce sallar ba za a rama ba saboda akwai akwai wuya a ce sai kin ki zauna ki sallar kwana goma ka ai an doki akwai jidali ko amma shi azumi so da yake yi a a shekara abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya tabbatar to sunna ce ashe sunna ne rama yin rishin yin azumin rishin yin sallar afwan abu na biyu wannan hadisi na karantar da mu idan mutum ya nemi tambaya a kanka ya nemi fatawa in ka sani to ka ƙara da shi idan ba sani kuma kai shiru kada ka je ka bada amsa bisa abinda baka da ilimi akan sa wala taqif ma laysa laka bihi ilm Allah ta karka kuskura ka tsayu ka faɗi abinda baka da ilimi akan sa nan wannan gabar malume sun fi kowa shida shiga hadari eh jama'a waye ga turo da wannan addini dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi alazim shi kansa ana tambayar sa tambayar baya da amsa ta yi shiru sai an yi masa wahayi ashe da kai idan aka yi maka tambaya a matsayin na dalibin ilimi ko malami baka da ilimi akan abun to kace wannan mas'alar bankai akan ta ba a bani dama zan je ne bincike idan ka je kai bincike baka fahimta kace to ina nan ina dirasar mas'alar ban gama fahimtar karan kanta mas'alar bani kaina Usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala malami ne fa amma za a masa tambaya sai ya ce wannan tambayar bai sani ba zai bincike a dawo karatu ya ce jama'a tambayar ina nan ina bincike ni kaina ban fahimce ta ba to ta ya zan karanta da kai wanda ban fahimta ba to amma mu yanzu fa haka muke kawai wasu kowa so yake zamanto malami mai fatawa mafi hadarin abu cikin malanta shine fatawa al-ifta'u bi ghairi ilm fatawa da jahilci daga cikin abin da ya kawo mata tabarbarewar al'amurra na rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu abu na ƙarshe daga cikin abin da ake doka a masa kamar darasi a wannan hadisi shine addinin musulunci addini ne mai sauƙi mace mai haila idan ka ce tara masalla an tsananta mata kwarai to shi kuma akwai wata ka'ida a musulunci ku rike ta almashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani na jayo mutun sauki kamar inda zaka tsananta aka tsananta to akwai sauki ta tare da shi inna ma'al usri yusra to ita almashaqqatu tajlibu at-taysir qaila ce fiqhiyya tsanani to yana jawo sawwakawa kaga idan aka ce su sallah sallah ta kwana biyar ko ta kwana kaza to an tsananta mu sai ga sawwaka musu ta hanyar yin kasurama ta amma surama yin azmin tuna shi akwai wata 11 duk zaki iya rama a cikin su to Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma anan ya kamata mu kwana in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sati mai dawa sai mu tashi sabon babi mu tashi kitabus sala za mu tashi babin farko babin mawaqit Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda mun ka faɗa ya zama to na'am wa alaikum assalam rahmatullah eh eh eh mace ce take ta je aikin haji jinin haila ya zo mata kuma tana ɗaukar sati biyu kusan kwana sha biyar kenan ko tana jini to duk abin da ake yi a aikin haji tun daga ihrami za ta ɗaukar ihrami za ta zo a ɗakin abin nan a makka sai dai ba za ta shiga ɗakin Allah ba ba za ta yi tsawafi ba duk abin da ake yi na ibada za ta za ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa za ta je musdalifa ta je mina ta je arfa duk za ta je za ta yi jiwa za ta yi komai abu guda ne ba za ta yi ba shi ne tsawafi ba a tsawafi sai da tsarki daga idan ta ida lokacin da ta yi tsarki sai ta je ta yi sake wannan tsawafi sai ta je ta yi tsawafi damun tsawafi aikin haji ai tsawafi guda ne ake yi ko wanda shike shi ne na wajibi tsawafi guda ne sai shi ne wanda tsawafi wanda ake yi wanda ke wajibi ta je ta yi guda bakwai wannan shi ne wajibin daga idan ta yi wanka sai ta je ta yi wannan tsawafin wallahu ta'ala a'lam wa ajal alhaka annabi ya ce wa aisha radiyallahu anha wa ardaha Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya ba mu ladar abin da muka karanta kurakure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna dazu da safe ko jiya da marece mun yi samu ragowa ta dan uwa kuma ɗaya daga cikin abokanai wanda suke suna ba da gudunmuwa wannan tafiyar da muke yi Abdurrazzaq Alka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa bayan dawowarsa daga aikin haji muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya gafarta masa ya sanya aljanna ce makomar mu da su baki daya abinda ya gabatar na aikin haji Allah ya karba masa kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe masa Allah subhanahu wataala ya sanya idan ta mutun ta zo mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته